الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala dida da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda hakan ya daidai da goma sha biyu kenan ga watan hudun musulunci watan rabiu sani hijira yau na da shekara 443 hakan ya yi daidai da goma sha bakwai kenan ga watan sha ɗaya miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke unguwan hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin nasu kwatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin sala al-wasaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan yini idan masu bibiyar musu manta ba a malam yana mana magana game da takabbiratul ihram da abin da zai biyo bayan takabbiratul ihram na daga hannu daidai kafaɗu ko daidai kunnuwa farkonsu ko ƙarshensu daga nan malin gangaro da mu abin da ake cewa wata uliyumna alilifra alasadu shi ne ɗaura hannun dama akan na hagu kuma akan ƙirji a cikin sallah a wancan mako malin ya fara ya fara mana magana game da wannan gaba ta wadu uliyumna alal yusra ala sadr ɗora hannun dama akan na hagu akan kirji yayin da masallaci yake sallah wanda mun ji yanayi guda biyu da shari'a ta koyar akwai wadu'u akwai qabdu wadu'u shine ka ɗau tafin hannunka na dama ka kifa a bayan tafin hannunka na hagu sai ka ɗora a kan ƙirji wannan shi ne wadu'u akwai kuma ƙabdu wanda za ka ɗau hannunka na dama ka kama maɗaurin agogon hannunka na hagu sannan kuma sai ka ɗora a kan ƙirji wannan shi ne ruwaya biyu da ta tabbata imma wadu'u imma ƙabdu dukkaninsu kuma a kan ƙirji ake ɗorawa alas sadr alas sadr alas sadr ba alal unuki ba ba a wuya ba ba a kasan cibiya ba ba kuma za a ɗau hannayen a rike nan a rike nan ba a idan ka yi wadu shi ne haka a kan ƙirji ake ɗorawa idan ka yi ƙabudu shi ne haka shi ma a kan ƙirji ake ɗorawa ina fata an fahimci wannan ba a wuya ba ba a cibiya ba ba a ciki ba sannan kuma hannayen ba nan dantse ake kamawa da su ba a'a ba haka ake yi ba wannan ruwaya guda biyu da na faɗa a wancan mako yau ma kuma na ƙara maimaitawa su ne abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma wadu'u imma qabdu kuma duka ala sadr akan kirji Allah ta'ala ya san mun gane wannan kuma shi da darasin mu na 29 a wannan littafi gaba da zamu tashi a yau a shafi na 71 shafi na 71 can program na ƙarshen shafin inda maliki cewa au ala kafi yusra war rasb wa sa'i ko ka kifa hannunka akan tafin hannunka bayan hannunka na hagu shine ala kafi yusra war rasb ka daidaita su wa sa'i kai abu kuma a daidaici a nitsi ka tabbatar da cewa ka daidaita hannunka ka kifa na dama kan na hagu sannan ka ɗora su daidai ƙirji inda shari'a ta ce ka ɗora fa ya ji alɗarfu liyaddi yumna ala zira wannan ƙarshen ‘yan yatsun dama ƙarshensu shine kuma ala zira ya zauna daidai gun maɗaurin agogo ka jawo hannunka na dama yan yatsu su ɗan zamo su zo daidai gun da kamar maɗaurin agogonka na hannun hagu shine fayaji al'arful yadda yumna ala zira wa baɗanun raha ala rasu kuma batn shine cikin wannan tafin hannunka tafin hannunka na dama kuma ya zamto ya daidaitu a bayan hannunka na hagu shine wa batsanun raha ala sa'ala ala rask raha shine kamar tafin hannu batsanun raha ya hau kuma daidai kan bayan tafin hannun dama allazi bainal ku'i war wal kursu wanda yake tsakanin ku'in hannu da kursu ku'i shine wannan daidai ma'alwanta inda alwala suke karewa to hannunka kar ya zama ya tafi gwiwar hannu a'a ya tsaya bayan ya bar nan maɗaurar agogo amma bai wuce ba daidai tsintsiyar hannu kamar da hausawa suke faɗa rahun nasa'i an wa'id bin hujr radiyallahu anhu wannan hadisi ijmalan imam an-nasa'i a cikin littafinsa sunan hadisin wa'id bin hujr radiyallahu anhu nisa'in ko nasa'i a cikin kitabin ibtitah babu mawdu'in li yumna min shama'il fi sala a wannan babin malin ya kawo wancan hadisi kuma a hadisi mai namba ta 890 daidai a shi wancan littafi na imamun nasa'i malin ci gaba da cewa wa muhalu wada'ul yadaini ne a wanda ake ajiye hannayen bayan kayi wada uliyum na al-yusra ko kayi alƙabdu ko kayi alwadu'u to a ina za a ajiye hannayen shi ne ma da ce imma ala sadr ko dai akan kirji wanda wannan ruwaya ita ce tafi zama shamila game da wannan babi rawahu ibn khuzaima fi sahihi akwai hadisin malik ibn khuzaima a cikin littafinsa wanda shi ibn kuzaima a cikin mujalladi na ɗaya a littafinsa hadisi mai namba ta 243 ya fito da shi wannan hadisi wasahu kuma ya inganta hadisin wa huwa asahu shay'un fil bab abinda malam usaimin ma yace kenan ɗora hannu akan kirji bayan kayi wadu'u ko kayi qabdu shine abin da yafi inganci a cikin wannan babi wa fihi wa fihi mu'ammilu bin isma'il saduqun sai'ul hibs sai ke cewa a cikin hadisin akwai wanda ake ce masa a cikin ruwatul hadis akwai isma'il mu'ammil bin isma'il wanda saduqun amma sai'ul hibs idan sun ce saduqun to malaman hadisi kamar wani jarhi ne kamar wani suka ne ga rawi a ce kuma sai'ul hibs haddasa ba ta da ƙarfi iya dan cakuɗi ne cikin haddasa wannan kuma amana ce ta malaman hadisi wanda ta ƙarfin haddar rawin ko matsalarsa game da abin da suka ginda ya zama matsala iliminsu na mustalar hadis to sun yi bayani auta ta tsura akwai wani hadisi da mala ya kawo bisa amana ta ilimi amma yana da rauni ajiye hannaye bayan wazo uku kabado a ƙasan cibiya rawahu al-imamu ahmad وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال من السنة يتي إيا daga cikin sunna وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي akwai rawi abdurrahman bin ishaq al-kufi da'ifun shi ma mai rauni ne bittifaq bisa ittifaqin malaman ulumul hadis fal hadithu da'if shi hadisin da yace za a iya ajiye hannaye a kasan cibiya bayan an yi kabudu ko bayan an yi wada'u to malam ya ce wannan hadisin iya da rauni kwarai da gaske kuma alhadisu da ifin layi hutajju bihi shi hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi an fahimci wannan au fauka sura ko a ajiye hannayen an yi wada'u ko an yi kabudu amma a saman cibiya wanda bai karasa kan kirji ba rawahu abu dawud an ali radiyallahu anhu hadisin abu dawu daga sahabi ali bin abi talibin radiyallahu anhu min fi'ilihi amma an ce wannan iya cikin aikin da hisi na ali yake min fi'ilihi iya daga cikin aikinsa shi wannan hadisi abu dawud a cikin kitabu salah babu wata uliyum na alil-yusra fi salah hadisi mai namba ta 756 yake cewa min fi'ilihi wa fihi abu dalut a cikin shi hadisin akwai abu dalut qala abu dawud yaktubu hadithahu shi abu dalut an ce yaktubu hadithahu shi ma wannan wani jarhi ne kamar suka ne za a iya rubuta hadisinsa in sun ce sadukun ko laisa bi kadubun ko la ba'asa bi hadisihi ko yaktubu hadisahu duk wannan suka ne duk a tsarinsu ilimin ajjar wa ta'dil to wannan akwai magana aka su masana layin daga sun ji malami ya ce sadukun ko kuma yaktubu hadisahu to ya san abin da suke nufi ma'ana hadisin akwai 'yar matsala game da hanyar rawinsa bai kai hadisin da ba shi da wannan illa a cikin ruwat nasa ba Allah ta'ala ya samu gani fa'ida male ce fa'ida alhikima min zalika hikima ta aje hannu ko hannaye biyu kan kirji wadu uliyumna alal yusra ko ka ce alqabdu ko alwadu duka a dora su kan kirji hikima da ke cikin haka malici a hikimatul ula hikima ta farko a ta'asibin rasul sallallahu alaihi wasallam na farko dai koyi ne da manzan Allah haka yi an fahimta manzan Allah haka yi yayi wada uliyum na alil yusra ala sada imma wada'u imma qabdu shine malam usaimi nake cewa babbar hikima a cikin wannan babi shine at ta'assi bir rasul koyi ko kwaikwayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abin koyi mai kyau gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yin qabdu ko yin wad'u wad'u al-yumna ala al-yusra ala sadr to koyi da manzon Allah ne an fahimci wannan koyi da manzon Allah ne yin wannan a sallah at-ta'assi bir rasul ne koyi ne da manzan Allah ba koyi da wani malami ba ko koyi da wani shehi ko abin da ya kama da wani a'a da manzan Allah kake koyi kuma shine Allah ta'ala ya nassanta cewa wa ma ata kuma rasulu ba ku zo abin da shi manzan ya zo muku da shi ku rike shi hannu biyu wa ma na hakum anhu fantahu abin da shi manzan ya hane ku ku hannu an fahimci wannan saboda haka yin kabudu ko wadu'u shine wada ulimna alal yusra a sallah kada'an ya yan uwa bin manzon Allah ne koyi ne da shi kuma Allah ta'ala ya wajabtar mana bin manzon Allah har ma ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah har in kun ce kuna son Allah iji Allah to Allah ya ce manzon Allah ka faɗa masu fattabi'uni sibili kuma bin manzon Allah shine zama kan sunnarsa kwaikwayon abin da ya yi matukar wannan abin ba kususiya ba ne akwai kususiya nasa wanda Allah bai so mu kwaikwaye shi a kususiyarsa ba kamar wasu ruwa azumi manzo Allah zai yi kwana uku ya azumi bai ci abinci ba har ma wata nake faɗa sahabbai ni Allah iya sha da ni Allah iya ci da ni kaga ba za ka iya yin wannan ba duk duk duk sunnar ka ba za ka iya yin wannan ba ya fi karfin ka wannan kususiya ne kamar auren mata fiye da hudu manzan Allah ya auri mata wajen goma sha ɗaya kaga wannan kususiyarsa ne ba a ce kai za ka yi wannan a matsayinka na mabiyinsa ba ko kuma koyi manzan Allah a yanzu ya gama ce lokacin da iyana ko an ba da sadaki ko iyayen sun yadda ko ba su yadda ba inda ya ce ya aure to ta aure yasa Allah ce khalisa tallaka min dunil mu'minin in wahaban nafsa lin nabi in aradan na biyu an yastanke ha sai Allah ce khali sadaka min dunil mu'mini a yau mata ta kawo kanta manzo ce eh ina so tafi gidana su kin zama mata ta shike na magana da gari ba za a ce sai an je wajen gwaggo ta gangare da wani baba na kan tudu an gaida shi an kai gora duk wannan kai ne farar hula kake da wannan aikin amma manzon Allah iya cewa iya san mace magana ta gare Allah ya riga ya gama to waɗanda su ne kasa'is nasa idan manzon Allah aikin da ya ba kususiya bane ne to wajibi ne makwaikwai shi amma idan kususiya ce Allah bai dora mana mu bi shi a kusurciyar shi ba ina fata an fahimci wannan to wadu ul yumna alal yusra a sallah ba kusurciya bane ba kusurciya bane ba a ce manzon Allah kadai ne zai yi ba a'a bayan yayin kuma hakan iya cikin bin manzon Allah da Allah ya wajabta mana da kuma tsarin su da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah malik ya cewa at ta'asibir rasul sallallahu alaihi wasallam kwaikwayon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi qa'ida malik ce wannan kuma qa'ida ce anta mu'min taf'al ma fa'alahu rasul sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na mumini ka aikata abinda manzon Allah ya aikata ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko du mutane suna yi ko ba sa yi ko kai kaɗai kake yi in dai ka tabbatar manzon Allah ya yi wannan al'amarin ba kususiya ba ne wajibin ka ne ka bi shi ya sa manzon Allah ba ka jira ka ji wai me hikimar da yace ai kaza abin da yake kanka kawai ka tabbatar manzon Allah ya yi in dai yayi magana ta kare kawai daga bayan Allah ya sa za a gane hikimar ko za a gane manufar manzon Allah wajen aikin sa ya gane amma wajibi ne abin da ya kuje ku aikata shi addini malai ce an ta mumin a tafa'al ma fa'alahu rasul sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka da mumini ka aikata abin da manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam wa tattaruku ma ma tarakahu kuma ka bar abin da manzon Allah ya bari sawa'un a fahimta illatahu aula ka fahimci illar wannan abin ko baka fahimta ba in dai ma'aikin Allah ya ce ko kauracewa wannan abin to kaurace masa ko ka gane illar ko ba gane ba in manzo Allah ya ce ko aikata wannan ko aikata ko ka gane hikimar ko ba gane ba wannan shine ka'idar bin manzon Allah kuma duk duniya in ba manzon Allah ba wanda ake masa wannan bin bi blindly to manzon Allah yake wa a makance zaka bi manzon Allah in dai ya ja ka ka tafi kawai amma in dai ba manzon Allah bane to kana da buƙatar ka yi tambaya kana da buƙatar a wayar ma da kai kana da buƙatar ƙarin bayani amma in dai manzon Allah ne aka ce ya yi abu kaza to wajibinka ne ka je ka aikata kawai wani ƙarin bayani wata fahimta daga baya ka ne ma ka yi amma in dai ya aikata ka aikata ga irin su a Abdullahi dan Umar wata rana suna tafiya bayan manzon Allah ya wafati ba da shekaru Abdullahi dan Umar da shi da wa'ansu daga cikin sahabbai suna zuwa daidai wata bishiya sai dan umara ga ya zauna kawai abu aka tambaye shi me dalili sai ce wallahi wannan bishiyar wata rana na taba ganin manzon Allah ya zauna a nan yasa na zauna ba ruwa na dan me ya zauna me yasa ya zauna ba abin ne da me ni ni dai na ga manzon Allah ya zauna ni ma na zauna Umar dan Khattab wata rana yayi sallah raka'a biyu a Zulhulaifa miqatin mutanen Madina in za su je aikin haji sai ce haka za ra'aytu rasulullahi fa'alu haka na ga manzon Allah ya aikata shi sa aikata wannan haka suke kawai in dai sun ga manzan Allah ya yi koyi ba zancen neman ƙarin bayani amma in dai ba manzan Allah ba ne ya zo da abu a addini ba ka gane ba kana dama ka tambaye shi kana da damar neman ƙarin bayani amma shi kaɗai Allah ya wajabta mana mu bi shi ko ka gane ko ba ka gane ba ko ka fahimta ko ba ka fahimta ba yasa daga cikin ƙa'idar da malaman tauhidi suka sa wajen bin manzan Allah ko yarda da manzan Allah manzan Allah ne akwai da'atu fi ma'amar da'atu fi ma'amar duk abin da manzan Allah ya bada doka kai mai da'a abu kawai tasdiquhu fi ma akbar gaskata shi a duk labarin da ya bayar ijtinabu ma naha anhu wa zajara ainihin kauracewa abin da manzan Allah ya ha duk abin da manzan Allah ya tsawa ka kaurace masa Allah ya ubadallahi illa bima shara'a da kuma ba za ka yi wa Allah bauta ba sai abin da manzan Allah ya ce wannan ibada ce iya cikin shurut shurut a shurudu sihatu imanika bin rasul sallallahu alaihi wasallam iya cikin sharadin imaninka ya inganta da manzan Allah tsiran Allah da aminci kar tabbatuwa gare shi maliki cewa alhikimatu saniya hikima ta biyu wada'u limna alal yusra ala sadr al alukufu hakaza ka tsaya ka ɗora hannunka na dama akan na hagu akan kirji a sallah kai irin wannan tsayuwar ijimala alukufu hakaza wuqufu zil tsayuwa ce ta wanda ya kaskantar da kansa an gane idan kai haka in ji malam usaimin ka tsaya kana ibada a gaban Allah to tsayuwa ce ta mutumin da ya kaskantar da kansa kai ba kowa ba ka nuna rauninka kuma ka nuna gajiyawanka wa hukkalaka an ta zilla bai ne dai azizin mukutadir azawajen hukka ya cancance ka kai musulmi an ta zilla bai ne dai azizun muƙutari ka ƙasƙantar da kanka a gaban mabuwayi wanda yake ƙaddara komai a rayuwa ya kasance shine azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya cancance ka nuna kai ba kowa bane a gaban shi fa huwa zillun bayna dai aziz shine kaskantuwa a gaban mabuwayi a matsayinka na bawa kaskantacce ne kai makashi ne agaciye kake to kana neman tanyo da agaji a guma halicinka shine Allah Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata a gun Allah subhanahu wata'ala in yi Allah ya faɗi wata magana sai cewa ma antum bi mu'jizina ba ku isa ku gujewa Allah ba ku isa ku gagari Allah ba gaba ɗaya ku gajiyayyu ne a gaban Allah Allah shine mai iko mai ƙarfin zartarwa alwahidil qahhar aljabbar wanda yake abin da ya so kuma a lokacin da ya so shi yasa malamai suka ce ita ibada a matsayinta na fi'ilul abdi aikin da bawa yake aikatawa shine at-tazallul wal khudu' lillahi ta'ala hubban wa ta'zim at-tazallul kaskantuwa wal khudu' da kuma rankwafawa da kaskantar da kai hubban lillahi ta'ala wa ta'zima ka kaskantar da kanka ka rankwafa kuma kana son Allah kana girmama shi wannan ibada a matsayin na fi'ilul abdi kenan amma a matsayin ibada na aikin da kuma ake aikatawa gaba daya shine ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إلا فات أم بيتوانا مالك تيوا آه ولهذا ينبغي أن يطرق برأسه قليلا idan kai tsayuwan sallah ka kabbara harama ka ɗau hannunka na dama ka ɗora a nahawu ka ɗora a kan ƙirji to ana so ka ɗan yi ƙasa da kallonka kaɗan shine an ya tsirika bi ra'asihi kalila tsayuwar wanda ya kaskantar da kansa ai ba za ka tsaya ka zare ido gangun da kake kallo ba ko ba haka bane ka dan rankwafa kanka yi kasa ganinka dama an ce da a basaruka maudu'i sujuduka idonka ko kallon ka yi kalli gun da za ka yi sujada a sallah ba a san daga ido sama ko kallon gaba da ko kasa sosai a'a ba a yi gun da goshinka zai je wajen sujada to haka ganin kai kalli wannan gudu kaga bai yi sama ba bai yi saiti ba ko bai yi kasa idon ba to shine malin ke cewa hakan sai ana bukata kaɗan rankwafar da kan kaɗan kaɗan lakin ƙalar ulama sai dai a wannan gaba malamai suna cewa la ya da zikinihi ala sadrihi duk da an ce ka ɗanyi ƙasa da kanka to karka takure wuyanka zuwa ƙirjinka karka haɗe haka ba a yi a bar space abin da ake kai dai ka sa abin da ake nufi kawai dan ba wai ka tsaya direct kana kallon gaban ka ba ka dan sunki da kanka ganin kai kalli gunda kake sujada ba kuma an ce kai ƙasa da kanka gaba ɗaya bane shine malai ce malamai sun ce kar ka haɗe wuyanka da ƙirjinka dan ka ji an ce a ɗanyi ƙasa kaɗan da ganinka ko kanka ai la ya kafuduhu kasira kar kai kasa da shi sosai hatta ya da addukin allazi huwa majmu'ul lihiyayn har ka je ka hada ainihin haɓarka da kirjinka ba a yi ala ala sadr akan kirji bal yakfiduhu ma fasil ka dan yi kasa da kanka tare da samun fasil shine wani wani tsakani yasir an sadrihi wanda akwai tsakani sosai tsakanin haɓarka da kuma kirjinka maliki cewa ƙala ba'adu ahalul ilmi wa an su daga cikin malaman ilimi suna cewa yan zuru ila maudu'i sujudihi shi masallaci idan ya tsaya zai yi sallah idonsa ko ganinsa ana so ya kalli gunda zai sa goshinsa ya sujada wala yanzur yaminan wa yasara kada ya dinga kallon gefen hagu da gefen dama ba a yi ka kalli gabanka musamman gunda za ka sa su goshinka ya sujada wannan gun ake so kallon ka yi kalli gun ba gefen dama ba gefen hagu ba ba daga kai sama ba a daga kai sama ma akwai wani hadisi mai tsoratarwa iya cikin littafin umdatul ahkam manzo Allah yake cewa masu daga idan su a sama a cikin sallah ba sa tsoron Allah ya mai da kansu kan jaki ko Allah ya mai da surar surar jaki wani hadisi ne akwai tsoratarwa a cikin sosai saboda ka abin da ake nufi shine ba waige dama da hagu ba daga kai sama ba kallon saitin gabanka li hadisi bin abbas akwai hadisin dan abbasu Allah ta'ala ya kare da su fi al-muhazzab a cikin littafin al-muhazzab ana nabi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izas tabta'a salah idan manzon Allah zai bude sallah lam yanzur illa mawdu'i sujudihi manzon Allah baya kallon ko ina sai gunda zai sujada injiwa Abdullahi dan Abbas la yanzuru illa ila mawdu'i sujudihi manzon Allah ba inda yake kallo da kallonsa face gunda zai dora gushi yayi sujada qala fi sharhi غريب لا أعرفه وفي معناه أحاديث كلها ضعيفة لمالك يتشو أتكين شرين دا أخي وحديث شيراوين حديث غريبي معناه بقوني لا أعرفه بأصل شبا وفي معناه أما أتكين معنى الحديث أكوي أحاديث كلها ضعيفة أكوي حديثي ديوة أما سنة دروني أكوي حديثي ديوة أما سنة دروني معنى أما سنة دروني جمال قسيمين حقيقي قلت سيمالي يتي wa fi sahih al-bukhari a cikin littafin imam al-bukhari min hadisi min hadisi al-barra bin azib hadisin sahabi barra bin azib radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da shi annahum kanu su sahabai sun kasance idza sallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam idan suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farafa ra'asahu min ruku'i idan manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i kamu ƙiyama suna tsayawa a tsaye hatta ya raunahu ƙadi sajada har sai sun ga manzan Allah ya kai gohinsa ƙar ya yi sujada an gane magana irin tsarin da sahabai suke yi a sallah na bin manzan Allah a matsayinsa na limami kuma jagora idan manzan Allah ya yi ruku'i Allahu akbar ya ɗago da sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd da irin azakar da ya tabbata a karanta bayan an ɗago daga ruku'i dama ƙa'idar tafiya ruku'i da kabbara Allahu akbar idan ka je ruku'i akwai tasbihai masu yawa ko subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la وسبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العفو العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده أشكر كوي أنغاني هو سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبوه قدوس رب الملائكة والروح ديك وانا مزان الله يا كوي ركرن تسوى ركوي idan mai sallah zai ɗago daga ruku'i zai ɗago da cewa sami Allahu liman hamida kana ɗagowa kana furta wannan zikirin a bakinka sami Allahu liman hamida kana ƙoƙarin meƙe bayan ka ka tsaya idan ka daidaito a tsaye bayan ka ɗago daga ruku'i za ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu an fahimci maganar sami Allahu liman hamida yayin ɗagowa ka daidaita a tsaye bayan ka ɗago sannan ka ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd an gane bayan nan akwai tasbihai da ake karantawa a rabbana wa lakal hamd ko ko Allahumma rabbana wa lakal hamd kana tsaye hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Allahumma la mani lima adaita wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'a zal jid minkal jid akwai tasbihai da yawa wanda zaka zabi iya wanda zaka iya yi kai an gane da kyau to sahabbai idan suka yi wannan ba sa attempting na tafiya sujada har sai sun ga manzon Allah ya sa gohin sakar suna tsaye a tsaye suke manzon Allah yana gaban su abinda malaikin so ya nuna mana anan muhallin shahid da idan su ba gun da ake sujada yake kallo ba to ba za su gane manzon Allah ya sa gohin sakar ko bai sa ba amma da yake ganin su din gaban su inda za su sa gohin su ganin su yake kallo ko a timtin na tafiya sujada ba sa yi har sai sun tabbatar da manzon Allah ya sa gohin sa a ƙasa yanzu irin wannan muke yi a tafiyar mu muke ba irin wannan muke ba kuma an ce sallu kama ra'aytu muni usalli manzon Allah ce ku yi sallah irin tawa kuma irin sallar manzon Allah gashi nan malamai suna karanta mana da yake wannan dai hadisi ne gashi kuma sahabi ne yace mu sahabbai idan muna bin manzon Allah sallah idan ya dago daga ruku'i ba ma tafiya sujada sai mun ga ya sa goyin sa kasa haka kake bin limamin ka tsakani ga Allah haka kake gaggawa ta mana yawa gaggawa ba za ka jira liman ya aikata aiki ya gama ba sannan ka biyo ka aikata kai gaggawa kake duk gaggawar ka dai ai ba za ka riga liman sallama ba ko ko za ka riga shi duk gaggawar ka dai sai ka tsaya liman yayi sallama za ka yi sallama to ko me yi amfanin gaggawar ka a cikin sallar kuma ku dinga cin karo da da kai da liman ko na abu a lokaci daya ko manzon Allah ya ce ina ma ju ilal imamu li utamma bi an sanya muku limami don ku koyi da shi sai yayi ku yi sai yayi ku yi kuma wa'an suke cewa yanzu ma kuma akwai matsala daga wasu daga cikin limaman wani limamin yanzu idan ka ce sai ka tsaya ya kai gohinsa ƙasa sannan za ka bi shi sai dai ku yi kiliya da shi ko ba gaba ne wallah sai dai ku yi kiliya iya ɗagowa kana tafiya a ga wannan dole ɓangarorin biyun dole a gane yaya manzon Allah yake jagoranta sallah da sahabbai shi yasa shi wannan mai littafin malami ne wanda yake da fikira da fahimtar yanayin al'umma ya ce a yanzu domin ya san mun zo wani lokaci na gaggawa limamai wajibi ne ma gare su a yanzu su ƙara tasbihai da ake a ruku'i da sujada idan ka ce uku za ka yi yadda mamu zai yi uku to wani mamun ko ɗaya ba za ka ba shi damar yi ba an fahimci maganar ko ɗaya cikakke ba za ka ba shi damar yi ba domin kafin ya kai goyinsa ƙasa wai Allah ka yakun ka ɗago shi yasa ya ce ya zama abu wanda ake bukata yanzu liman ya gane cewa nauyin da ke bayansa na mamu akwai haƙƙin jirkinta musu wani abin hasu kammala suma yadda za ka kama gwiwa ka yi ruku'i aƙalla ka yi tasbihi guda bakwai aƙalla to mamunka za ka ba su dama aƙalla su yi guda uku ko guda hudu idan ka je sujada aƙalla kai liman ka yi tasbihi guda bakwai zuwa goma wai Allah har mamun za su zo su same ka a sujada su ma su yi tasbihi guda uku zuwa biyar haka ake bukata amma a matsayin ka da liman ka ce yadda mamu zai yi uku haka za ka yi uku to da yawa za ka tauye wa mamunka wa'ansu gaban da ake so su cika su kuma za su iya cika su ba wannan dole a ɓangaren rubi dole su kula da wannan shi sahabi yake cewa ba mu attempt na tafiya sujada har sai mun ga manzon Allah ya rauna hu qad sajada sai mun ga manzon Allah ya sanya gohinsa ƙar yayi sujada sallallahu alaihi wasallam wa fihi min hadis ibn abbas radiyallahu anhuma a cikin wannan malai ce akwai hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su fi salatul kusuf a cikin sallah da ake idan wata ya rashin lafiya ko rana qalu ya rasulullah isa bai suka ce ya ma'aikin Allah ra'ainaka tatanawalta shay'an fi maqami ana cikin sallah ne sai sabai suka manzon Allah yayi gaba kamar iya miƙa hannu haka ana sallah yayi gaba daga inda yake tsaye dan ƙara gaba kuma kamar iya miƙa hannunsa zai riko wani abu ra'ayina ka tatanawalta shay'an fi maqami mun ganka kamar kana kokarin rike wani abu ko karɓar wani abu a gunda kake tsaye a cikin sallah sun mara'aina ka ta ka'a kata kuma sai maka kamar kayi ka dawo baya ka dawo gunda kake tsaye da ka tsaya ya rasulullah me yake faruwa haka ala sai manzon Allah ya ce da sahabbai inni uritul janna a tsayen nan da nake a wannan gunda nake sallah an nuna min aljanna sallallahu alaihi wasallam uritu aljanna aljanna aka yaye min hijabi aka nuna min ita yanzu a nan ina sallar nan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uritu aljanna fatanawaltu minha unquda sai na soma in ciro dan bishiyar gidan aljanna shi yasa na dan yi gaba din nan na meka hannu kamar zan ciro walau akhastuhu manzon Allah yace da Allah ya bani dama na ciro la'akaltun minhu ma baqiyata duniya wallahi da kun yi ta ce har duniya ya kare ba zai kare ba haka da kai ma ka ci da dai a ce manzala ya tsunko dan bishiyar nan ya shigo da shi duniya ya ce wallahi da har duniya ta kare ba za ku iya cinye shi ba la'akaltun minhu da kun yi ta ci ma baqiyata duniya har duniya ta kare kaga wannan zai kwatanta ma albarkar aljanna ba yanda za a yi ka kwatanta ta da gidan duniya ba zai yi ba ɗan bishiya ba ka kaddara mangwara ne ko lemu ko waye ko gwaiba da sauransu ɗan bishiya zai ciro manzan Allah ya ce da na shigo da shi duniyan nan to har ku kare kaf ba za ku iya cinye shi ba manzan Allah ya ce kuma gunda a kaddara a aljanna akwai gunda za ka ajiye bulalanka haka ya ce maudu'u sautin filjanna khairun min duniya wa mafiya ma'ajiyar bulala a aljanna a ce a ɗakinka akwai gunda za ka ajiye bulala ta wannan gun ma'ajiyar bulala ta fi duniya da abin da ke cikinta domin aljanna babu yadda za a yi kwatanta ta da duniya ba zai kwatantu ba an fahimci wannan wanda Allah ta'ala ke cewa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين شي جدان الجنه ان الله تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض mun sanya gidan aljanna ya zamto gida ne na wanda ba sa neman ɗaukaka da girma a gidan duniya wala fasada ba sa neman saƙon Allah ba sa aikata saƙo ko ba sa neman gunda ake aikata saƙo to gidan aljanna irin na waɗannan mutanen ne kullum suna cikin ƙasƙantar da kai ba ruwansu da neman girma ba ruwansu da girman kai amma yanzu ɗan adam ni ni wane za ka yi wa haka ka san ni waye to kai waye banzar a banza kenan sauro kaɗai sauro iya higa hancin ka sai girki da malin zabi amma har bugar kirje ke ni ka san ni waye kuwa to kai waye farkon ka najasa ne mani ne ƙarshen ka gawa ce shikenan sai me kuma kana mutuwa ka zama gawa sai an wanke ka sai an saka alikafani sai an binne ka ba abin da zaka yi wa kanka kuma kai ne bai mai wannan shiga bakin ba to ka dan adam ba a san alfahari ba a san proud ba a san fankama ba a so ana san tawazu da kaskantar da kai to Allah ya ce aljanna ba gidan masu alfahari bane aljanna ba gidan masu girman kai bane aljanna ba gidan masu neman barna a baya kasa bane ba to aljanna wannan hadisi na ɗan abbasu ya nuna mana kan cewa kwarai da gaske aljanna gida ne mai daraja aljanna gida ne mai kima tun da ɗan icen gidan aljanna da ya zo duniya to da har duniya ta ƙare ba ku iya cinye shi ba wa iza kana fil masjidil haram wa amamahu al-ka'ba fala yanzuru lil ka'bati malin ya dade mu dukan darasi ya ce idan mutum iya masallaci mai alfarma na maka wa amamahu ka'aba a gabansa ga ka'aba nan ita ce a gabansa to ya ce fala yanzuru lil ka'aba kare kwarawa ka'aba ido inna ma yanzur ila mawdu'i sujud abinda aka baka dama ka kalli gundu goshinka zai je yi sujada kar ka zirawa ka'aba ido a ba ka ake yi ba kallon ka'aba wannan ibada ne sai ka bari in ka gama sallah ka je ka dinga kallonta kallonta da girmama ta da ganin ɗakin Allah ne da Allah ya bugar ta a Qur'ani duk in kana yin wannan kallon na itibari la da Allah zai baka amma kuma a cikin sallah ba a son ka kura mata ido sai ka kalli gunda za ka yi sujada an nazaru ilal ka'aba laisa ibada malaici mujarradun kallon ka'aba musamman a cikin sallah ba ibada bane wa laisa mashru'an fi salati ba shar'anta ma kallon ka'aba a cikin sallan ka ba wa iza kana al-insanu yuridu an yanzura ilaiha amma idan dan adam iya so ya zubawa ka'aba ido ya kalle ta nazara ta'ammulin kallo na tuntuntini kallo na na ganin izina kallo na girmata wata azim kallon ta'amuli da girmamawa falan yasir al-ibada bin nazar walakin bi ta'amuli wa ta'azim al-khaliq azza wajal kallon ka'aba zai zama ibada wajen girmama wanda ya halicci ka'aba din shine Allah subhanahu wataala da martaba ta domin Allah ya martaba ta an gane ko da kuma kallonta da irin yadda Allah ta'ala yake ba da labarinta a Qur'ani to wannan kallon na kula da wannan nazariyar sai Allah ta'ala ya baka lada a irin wannan nazarin kamar yadda malai fara wala yarfa ra'asahu ila sama masallaci kai ko ke masallaciya ba a daga ido a kalli sama a sallah ba a daga ido a kalli sama ba a yi wannan sallar yahudawa ne kenan ba a daga ido a kalli sama a yayin da ake yin sallah la halar du'a fil qunuti hakanan yayin da ake addu'a a cikin alqunuti nan ma ba a daga ido sama idan kana kallon musamman lokacin da ake zuwa harami ake umaran azumi za ga wani yadda ka san Allah yadda ka san saman zai tashi hannunsa sama idansa sama wani ma har hulansa faduwa take ba shar'anta ma wannan ba alaji ba shar'anta ma wannan ba kar ka daga idonka sama a cikin sallah ko yayin addu'a wala halin rafi min ruku ko lokacin da ka dago daga ruku'i wala halin julus bai da sajirtai ko lokacin da ka zauna tsakanin sujada guda biyu duk ba a kallon sama au fitta shahudai ne ko lokacin da ka zauna yayin tahiya ta farko ko ta biyu duk ba a daga ido sama li'annar rafa albasar ila sama fi salati muharram domin daga ido a kalli sama a cikin sallah bane wanda aka haramta bal inna nabiya sallallahu alaihi wasallam mali ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawa'ada alaihi manzon Allah yayi alƙawarin narkon azaba akan haka dai shine tawa'ada akwai alƙawari na balbalin bala'i akan me yin wannan bai tuba ba haisu rawal bukhari an anas radiyallahu an hadisin bukhari wanda ya rawaito daga imamu anas dan malik Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa kala sallallahu alaihi wasallam zan Allah tsiran Allah da amin su tabbata gare shi ke cewa ma balu aqwamin me yake damuwa an su mutane ne yarfa'una absarahum ila sama suna daga idanuwansu zuwa ga sama fi salatihim a cikin sallarsu washtadda qawluhu fi zalika manzon Allah ya tsananta magana cikin wannan hatta kala sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah yake cewa layantahiyanna ko dai su hannu ana gane masu ɗaga ido sama a cikin sallah layantahiyanna ko dai su hannu ya'ani allazina yarfa'una absarahum ila sama'i fi sala masu ɗaga idanuwansu zuwa ga sama a yayin sallah ko dai su hannu an zalika game da wannan abun da suke yi na ɗaga ido zuwa ga sama au latakfafanna absarahum ko Allah ya fauce ganin su an gane ko kamar tsuntsu ya zo ya zai dau wani abu a ƙasa din nan irin shirwa ko shago ya yake ai fauta yake da ƙarfi kamar zai dau dan kaza ko zai dau kadangare haka a ƙasa idan ya yi ƙasa ƙasan nan ya safara tunansa zuwa yake ke kwakwasa sai tashi shine at-taqattu to masu ɗaga ido a cikin sallah ko dai su daina ko Allah ya turo wani mala'ikan kawai ya shafi musu ganin su gaba da a san dai mala'ika ya fi ka ƙarfi ya fi difi on garin ku ƙarfi idan mala'ika ya zo sai ya shafi ganin ka bayan da za ka yi domin kana daga idanka a sama kuma Allah ya hana kana daga idanka a cikin sallah a sama ko mazan Allah ya hana an gane hadisin ya cikin bukari fi kitabil azan babu rafa'il basar ila sama fi salat maliki cewa kazalika tawa'adahum annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon Allah ya sake alƙawaranta musu wani alƙawari na bala'i bi annahum idza rafa'u absarahum ila sama idan suna daga ido zuwa ga sama a cikin sallah falantar ja ilaihim akwai yiwar Allah ya kidawa daga nan ka daga ido haka a sallah kana kallon sama sai Allah ya kidawo daga nan ko shi kenan kama fi qaulihi kamar yadda ya kasance cikin faɗin manzon Allah da yake cewa la yantahiyanna aqwamun ko dai waɗannan mutanen su halu yarfa'una absarahum ila sama'i fi sala masu daga idan su sama a yayin da ake sallah aw la yarji'u ilaihim ko Allah ya kidawo daga nan ko Allah ya kidawo daga nan ya rike ganin ya kidawo da shi hadisin ya cikin littafin muslim kitabu salati babu nahyi an rafa'il basri an jabir bin samura jabir ya rawaito shi kamar da muslim ya fito da shi وهذا يدل على أن هذا من الأمور المحرمة مالك تشاوانا زي ما نوني شوا دق إدو أتكين صلى الأمرين وأن أكا حرم تشي أن حرم تحكري بل إنه على القواعد المعروفة عند أهل العلم إيا تشين وتقائدا سننيا أقو ما أبو تا علمي يكون من كبائر الذنوب دق إدو أتكين صلى باين كاجي وأزي كاكي كدينا to iya cikin ka ba irin zunub an gane matsayin sa ɗaya da sata matsayin sa ɗaya da caca matsayin sa ɗaya da zina matsayin sa ɗaya da liwaɗi duk duka ba irin zunub matsayin sa ɗaya da cutar da mahaifa matsayin sa ɗaya da kaza da kaza da kaza duk abin da aka ce masa kaba'ir to daga ido sama a cikin sallah yayi daidai da matsayin kaba'ir zunub haka malamai suka ce kun gashi al'amarin ba karamin abu bane kenan saboda sai a kiyaye wa qad zahaba ba'd ulama wa an daga cikin malamai sun tafi inji malam ila anna al insan idza rafa'a ra'sahu ila sama cewa shi masallaci idan ya daga idansa zuwa ga sama wa huwa yusalli a lokacin da yake sallah fa inna salatahu tabtulu salatu ta rushe an gane malamai sun ittifaki kan wannan magana in dai al'adan ka daga ido sama kana sallah kuma ka ji wa'azin nan ka ƙi ka daina to sallaka ta rushe babu ita wa yajibu alaihi an yu'ida ha min jadid wajibi ne ka sake sallah tun daga farko wannan sallah da ta rushe wannan maganganun malamai ne wa nahnu shahid malik ya mu za mu shaida mu gani fil masjid al haram da yake shi malam usman mutumin saudiya ne yake cewa mu za mu ga abin da yake faruwa a masallaci mai alfarma na maka wa fi gairihi da waɗansunsa minal masajidi daga cikin masallatayya nushahid minan nasi idan mu zai nuna mana zuwa ga wa'ansu mutane min man yarfa'u man yarfa'una absarahum ila sama fi salat akwai masu daga idan su zuwa ga sama a cikin sallah ko kai kaje wani babban masallacin za gani mutum iya sallah ko iya iya kallon fanka iya kallon adan da aka yi wa masallaci wani kawai ya daga idan su sama malam usman ce ko kai ka tsaya za ka ga idan ka zai nuna ma irin waɗannan mutane suna ɗaga idan su zuwa ga sama shi yasa wa an suma daga cikin malamai suka ce duk abin da zai ja hankalin mutum a masallaci suka ce ma ba su da shi ba irin aiwa masallaci rabba sau din nan a sa fitila ja a can kore a can a yi wani rubutu abin da zai attracting ɗinka dai to an su malaman sun ce gaskiya kan bai halatta bala ya juzu domin zai tafi da kallon wa'ansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa ba shi wata alkyabba to alkyabbar an saƙa ta da zare kala-kala haka an mata hoto manzan Allah ya sa wannan alkyabba ya yi sallah da ita sau ɗaya da ya koma gida sai nan naɗe ta ya ce a mayarwa wanda ya bashi ya sauyo masa wata domin ita wannan la ta zalo ta ɗori da nufin sallah bata gushi ba tana bujiro min a cikin sallah a baya ce ba alkyabba ba fa irin ta yanzu baje ba mai wani gol gol ko wani daham daham ko wai a alkyabba ce irin ta da aka saka ta da zari irin na auduga ba wani kayan alatu da ado da kawa irin na yanzu amma an dan canja mata tsari a dan mata wani ado ado haka sai manzala ce a mai da ita a kamun marar ado sungul wanda ba wani hankali na da dauka ce sallah kuma wata rana manzan Allah iya sallah a ɗakin na na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita ta sa irin satara din nan ta rufe ɗakinta da labule daidai gunda zai kalla sai ce cire wannan labula don bai gushe ba iya bujuro a cikin sallah ya ge idan na gama sallah ki mai da kai ya dauki haka manzo Allah ya faɗa to shi yasa da wannan hadisan wa'ansu malamai suka ce yawan cabawa masallaci ado a ciki to makaruhi ne abinda ba a so amma a tsabtace shi a gyara shi a samun haske abu ne mai kyau amma a mai ado-ado wani zaiba-zaiba wani gol-gol din nan musamman yan karkara sun je gwan tofayin da Allah yi Allah ko sai inda Allah ya ka ba su aiki kenan suna sallah suna daga kallo suna daga ido sama kaga kuma za a ji shi wani abin da Allah ta'ala baya so kuma zai fishi da shi Allah ta'ala ya samu dace maliki cewa al'amari ne wanda haramun ne kuma za ka ga wa'ansu kai ma da kanka za gani suna daga idan zuwa ga sama a sallah la siyama fi du'a al-qunut musamman ma a du'ar da ake ta al-qunut wa hadha haramun alaihim wannan haramun ne bi halatta ba wala yajuzu hakan baya halatta fa inna nabiyana sallallahu alaihi wasallam annabi mu sallallahu alaihi wasallam tawa'adahum bi anna Allah ta'ala ya musu alƙawarin cewa shi Allah ta'ala yi uma ko yi umi absaru Allah zai iya makafantar da idan su hatta la yarja ilaihim har Allah ya ki dawo musu da ganin su fa alal mu'min malam usai kica gare ka mu'mini a hirdinka ka kiyaye kanka an yantahi amma na hahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka hanu akan abin da manzon Allah ya hana fi salati wa ghairihi a cikin sallah ko wani sallah in dai kana son ka zauna lafiya in dai manzon Allah ya tsawa ga abu kamar shi shine zaman ka lafiya kawai wa ma nahakum anhu faddahu abinda manzo ya hana ku hannu wannan shine musulunci kuma shine sunna Allah ta'ala ya samu dace za mu samu matsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sanya aljanna ce makomarsu su da mu da zuriyarmu ya Allah ka shirya da mu ta farki madaidaici Allah muna roƙonka ka nuna mana mai kyau a cikin zuriyarmu ya Allah Allah ta'ala ka shiryar da mu da zuriyarmu ta farki madaidaici ya Allah Allah ka raba mu da share-sharen cikin zamani da abin da zai tafi da tarbiyyarmu da imaninmu da musuluncinmu da addininmu ya Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ka ba mu sabati cikin addini Allah ka ba mu sabati cikin sunna marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka mana jagora a rayuwar mu ka samu yi lafiya mu kammala lafiya na'am wa alaikum salam akwai tambaya da yake an yi sharing karatu a social media na'am akan kabaru da wadu'u eh to wanda ya sallah bai yi wani tawili ake nema dai ai babban littafi ne hadisi ai na faɗi magana kwarai da gaske game da wata ulimu na alili sura musamman darasin da ya gabata domin madogara shine hadisan manzon Allah sama da guda tara bisa sahabbai daban-daban akan sun ga manzon Allah ko ya bada umarni ko ya faɗa ko sun gan shi iya sallah wani ulimu na alil isra ko babu sahabi ɗaya da ya rawaito ya taɓa gani manzon Allah ya yi sallah hannunsa a sake babu shi a rannan ma na ce muna bin bashi idan da wani ya gano ko hadisin ko mai rauni ne ya kawo muna bukata in dai hadisi ne da magana ta ilimi babu magana ta biyu idan har mutum larura ce ta sa yake sallah hannunsa a saki ko rahin sani ko shi ɗan ƙungiyanci ne cikakken ɗan ƙungiya ko ɗan mazhaba a da haka ya fahimci addinin to bisa fahimtarsa da ya yi ana sa ran a fallahu a masa an fahimci wannan shi iya fahimtarsa kenan iya gaskiyarsa kenan haka ga malaminsa yana yi haka mazabarsa take yi haka kungiyarsa take yi kuma ba zai saba musu ba a fahimtarsa har ga Allah haka ne imaninsa to ana tsara inda da kyakkyawan niyya Allah zai yi amma lalle ilalla in dai babu larura babu larura babu larura to babu shakka idan kai sallah hannunka a sake ba irin sallah manzon Allah ta yi wannan kuma sai ka biwa kanka da kanka amsa ba malamin da yake zaka yi kabli ko ba'adi inda cin abin da aka zayyano kabli ko da ba'adi ba wannan a ciki inda manzon Allah already dama ga yanda ya koyar da sallah mantuwa ta sahawi ne ake sujuda kabli ko ba'adi amma ga yanda manzon Allah ya ga yanda ya koyar ga yanda sahabbai suka yi kuma ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli amma ban sani ba cewa idan da gangan ka yi domin wani abu da kake takama da shi ko ka dogar ga shi to ba wani hukunci zan yi wa sallaka ni dai na ce sallaka ba ta yi daidai da sallar manzon Allah ta saba wa sallar manzon Allah shine gaskiyar magana wa wallahu a'lam ban ji ba limamai suna jan mutane suna suna waiwaye to a wannan masallacin ne ai kwanan da jin a masallacinmu ne ne to gaskiyar magana babu inda aka bai liman dama ya waye a sallah babu shi babu gaskiya idan zai fahimci abin akwai wa'ansu wanda idan sun je ghairil maghdubi alaihim wal dalil ko ana bayyana karatu ko ana saranta za ga sun dan tsaya an dan wani girgiza ka fada ko dan haka da kai to wannan shi ma malamai sun ce bai da wani inganci gaskiya inda aka ce ka mai da kanka dama ko agwa kiran sallah ne kuma wannan lada ne ma aka bai wannan dama hayya ala sala hayya ala fala nawa'ul qahu yaminan wa shimala shi ma ladan mai kiran sallah aka amma kaf a cikin sallah an ce dai kanka ya danyi kasa kalli gun da zaka yi sujada ba ce kai waya dama ko ka waya ago babu wannan magana gaskiya saboda haka idan har zai fahimta sai a fahimtar da shi cewa hakan da yake ana buƙatar ƙarin bayani in kuma irin limamin nan ne wanda ba a iya tambayarsa sai ku yi ta hakuri da shi kuma a yi ta addu'a har Allah ya kama ku mafita eh kare ya halatta idan an cika ka'idojinsa amma cika ka'idojin nasa da suke da wahala gaskiya a killace shi a tarbiyyantar da shi a ilmantar da shi abin da yake so yi ko gadi ko farauta idan an ilmantar da kare akan wannan tsarin kuma an kiyaye ba zai cutar da kowa ba za a kula da abincinsa da abincinsa ba wanda zai cutar kuma yi al'adar yankin da kake suna da irin wannan tsarin ba kai za a kawo musu wani fitilar ba to mutane zan a shari'a ta halattar ma kai shari'a ta halattar ma kai amma idan har al'adar yankin ku ba a yi za ka ajiye kare ka fito da shi da daddare ya hana mutane sakat ya hana zuwa masallaci da asuba kaga wannan fitina ce gaskiya bai halatta ba amma an can a kwatas kake wa jiyare kake ko can wani kwatas san ko na kiran sallah mai da kira ake ji to wannan ba maki zaka iya in dai al'adar ku ta nuna ai wannan amma matukar ba al'adar ku ba ta yankin ku ba ai zaka iya cutar da mutane karkai amma idan ka bi tsa'idar da shari'a ta ce za ka kiwata kare ka kula da iliminsu da tarbiyyarsu da koyi da gadi ko shari'a shari'a ba ta toshe wani kofa ba za ka iya yi wannan shine amma da shaɗin kare cutar da kowa wannan shine ka'ida wallahu a'lam na a sai ka sai ka kabarin ka ai wannan baya cikin baya cikin hurumin sa ai idan liman iya sadalu kai kuma ka je ka ganshi ba za ka ce za ka bi shi a wannan ba ba hurumin sa bane kai an wajabta ma ka bi liman kar kai sallah kai kadai amma sai kai sallar da manzon Allah ya koyar kai din hakan ba saba wa liman bane baya cikin abin da aka ce ka saba wa liman na'am mai shan taba da wiwi kuma shi ne limami a masallaci eh limami ne na ratibi kamar na tafiya haka ba limami ratibi a masallaci kuma an san mutum wani iya shan taba da ganye ko sai ya zo ko ya shiga gaba ya ja mutane sallah wannan makaruni ne gaskiya bin wanda yake shan taba sallah inda har ya san abin da yake a cikin sallar ba haramun bane amma yin gaskiyar magana ba a sami yadda ake so ba shan tabar sa ba zai sa sallar ku fi karbuwa ba matakar ya san abin da yake a sallar inda ya san ka'idojin sallah wanda kuma zulumin sa ne shi kadai yake gayan sa amma gaskiya ba mutunci bane ba kima bace a ce limamin da yake jin sallah kuma iyakan taba ko iyakan ganye wannan ba mutunci bane gaskiya wajibi ne ga masu sallah a masallacin duk da za a yi siyo a masallacin liman sallah ba abin wasa ba ce ko da ba masallaci bane ka musu salawatu din inda ko da sallan azhar ake a gun ko da asar kawai ake a gun to mutanen da suke aiki a gun suna sallah to su tabbatarwa suke bi sallah wannan shine kaida amma sallah ce muka mata rikon su kai na kashi kowa mai abin da ya ga dama a cikin sallar to in dai suna yin irin wannan to su ma ba za su fita gun Allah ba Allah ya tambaye Allahu alam na karshe to ai ne tambaye karshe a nafila ba wani azkar da ake daidai kuma kana da dama za ka zo ka yi ta abun Allah ya hore ne farilla ce ake mata azkar da shari'an ta tabbatar a yi amma duk wata nafila ba wani azkar da shari'a ta ce a yi a bayan nafila babu sai dai kuma kai in kana da dama kana da iko kana kwaɗan yin tasbihai da azkarai ka zo kai ta kayanka ba su da ka'ida amma ba wata ka'ida da aka ce in kayi nafila akwai azkaran da ake irin na sallar farilla babu shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته